بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha biyar ga watan juma'a da ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1441 daidai da tara ga watan januwari shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 27 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي غافتا مسا wannan littafi na ibn taymiya yana karantar da mu ne tsare-tsare da tanajin da shari'ar musulunci ta yi dangane da shugabanci da jagoranci da gudanar da al'umma malamai suna sanya albarka ga wannan littafi da kuma yawai wato irin abubuwan da ke cikin shi na bayanai masu matukar muhimmanci ibn taymiya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba a darasin da muka yi kafin mu tafi dan hutu na makonni mun karkare bayani ko kuma mun kwana akan hadisi da aka ce manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya faɗa kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yace innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha za ku ga san kai a bayana da abubuwa wanda za ku kyamace su qalu fa qalu suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fama ta'muruna ya rasulullah ya rasulullah me kake so mu yi me kake umarninmu kala manzan Allah ya ce musu addu ilaihim haqqahum shugabannin nan masu san kai masu aikata abubuwan da kuke kyama ku biya su ku ba su haƙoƙinku haƙoƙinsu da ke kanku a matsayinku na mabiya was'alullaha haqqakum haƙƙinku da ke hannunsu wanda suka danne kar ku ci za ku kwata da ƙarfin tsiya ko ana hama za ku ana mata kar ku ci za ku yi haka ku roƙi Allah ku nema a wurin Allah akan wannan hadisin muka kwana kuma muka ce insha Allah za mu dan yi taliki game da wannan matsala ta shugabanci da abinda malamai suke cewa al-khuruju alal a'imma ko alal wulat yin fito na fito da shugabanni ko masu mulki ko sarakuna don Allah ya so za mu ɗan karanta magana kaɗan daga sharhin ibn abil izzi al-hanafi wanda ya littafin al-aqidatu tahawiyya da kuma wasu hadisai musamman da na rero mana su galibin su daga littafin sahih muslim sannan kuma sai mu ji ina aka kwana game da magana al-imam ahmad ibn muhammad ibn salama wanda aka fi sayar da suna abu ja'afar ne fahawi rahimahullah abu ja'afar mutumin kasar misr ne mutumin wani kauye da ake ce mafaha a sa'idu misr ya rasu shekara ta 321 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin shi mashhuri al-aqidatu tahawiyya dan kankani ne mai albarka kwarai da gaske baya ga shi ya dantafai manya-manya musamman sharhu ma'anil athar da sharhu mushkilil athar wanda ɗayan su ana buga shi cikin mujalladi 16 shine ma'anil athar kenan mushkilil athar kuma ana buga shi a cikin mujalladi 12 babban malami ne cikin malaman sunna a karni na hudu malami ne da ba shafi'i ne ya juya ya zama ba hanafi to littafin shi wanda kusan sanannen littafi ne kusan kowa ya san shi an mai sharhohi daban-daban amma sharhi mafi shahara wanda ake girmama shi shine sharhin malam ibnu abil iz malam ali ibnu ali ibnu muhammad ibnu abil iz al-hanafi wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 792 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sharhi ana buga shi a cikin mujallad biyu galibin maganganun da ya rubuta a cikin maganganun su ibn taymiya ne da ibn qayyim amma bai danganta su zuwa gare su ba saboda a zamanin da ya rayu akwai rigima sosai game da aji kana ambaton sibin timiya za ka yi jawa kanka fitina ba ikan karuwa ba ya ka sai takaitu da kawo maganganun ba tare da ya danganta su ba ba wai ya yi tallisanci ba ne amma maslaha ce ta sa ya haka to a cikin wanda littafi na aƙeci ɗahawiya a malam ɗahawi yana cewa wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريدة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة wanda ita ce gabar da mamutawo ya ambata game da wannan matsala ya ce wala na ran khuruja ala a'immatina mu ahlu sunna ba ma ganin dacewan yin fito na fito yin tawaye ta da kayar baya yin zanga zanga yin mai da wato fito da makami a kan shugabanninmu da limamanmu wa in jaru ko da sun zama azzalimai wala na rubu alaihi ba ma musu baka addu'a ba ma tsine mu shugabanni mu dinga cin mutuncinsu muna aibata su muna zagin su muna musu fata mummuna duk ba ma yin wannan ya saba wa kida ahlus sunna wala nan za'u yadan min ta'atihim ba ma tumbuke hannunmu daga da'a su mu ce ba za mu ba a ce ayi kaza a ce ba za a yi ba jama'a ana an ba doka a yi kaza mu ce ba za mu ba wannan ya saba wa aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa wa nara ta'atuhum min ta'ati llahi azza wa jalla muna ganin yiwa shugabanni biyayya to yana cikin yiwa Allah subhanahu ta'ala biyayya faridatan dole ne kuma wannan biyayya malam ya'muru bi ma'asiya matukar ba su umarce mu da saba wa Allah ba kamar su ce mu shagiya ko su ce mu zina ko su ce mu bar sallah ko su ce mu ci mushi ko su ce mu ci riba ko makamancin wannan sabon Allah to wannan ba za mu da'a ba wa nad'u lahum bis salahi muna musu addu'a muna cewa Allah ya shirye su Allah ya sa su ga mutanen kirki Allah ya sa su daina cuta Allah ya sa su daina mugunta wal mu'afa muna fata Allah ya ba su lafiya Allah ya sa su zama nagari wannan shine kulasar abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa game da al'amarin mu'amalatan shugabanni sai ibn abul izz yace qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قوموا مني كيوا الله بيايا كيوا منزان الله صلى الله عليه وسلم بيايا كما da shugabanni a cikin ku wa fi sahihi yazo a cikin ingantaccen hadisi cikin bukhari an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yace man ata'ani faqad ata Allah wanda yayi wa annabi biyayya to Allah yake biyayya wa man asani faqad asallaha wanda ya saba wa annabi to Allah ya saba wa wa man yuti'il amira wanda ke wa shugabansa biyayya faqad ata'ani ya mun biyayya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ya'sil amira faqad asani wanda ke kinyo shugaban shi biyayya ya saba mini wa ana bi dharr daga sabi abu dharr radiyallahu anhu qala inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana abdan habashiyan mujdi al atraf annabi annabi masoyina ya ja mini kunne cewa in zama mai ji da kuma biyayya ga shugabana ko da bakin fata ne wanda aka aka aka huda mishi kunne aka mishi alama aka huda mishi kunne ko aka huda mishi hanci wa inda al-bukhari ya zo a cikin sahih bukhari walau li habashiyyin ko da ga bakin fata ka anna ra'sahu zabiba wanda kanshi ya kama da wato tulluwa tulluwa akan shi wa fi sayyi'aini aidan ala al-mar'i al-muslimi sam wa ta'a fi ma ahabba wa kariha wajibi ne akan musulmi ya ji kuma ya biyayya akan abin da yake so da wanda baya so illa an yi umar bi ma'asiya sai in an ce yayi abin da yake saban Allah karara fa inna fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a in aka ce sabawa Allah to nan babu biyayya babu da'a wa an huzaifa ibn al-yaman qala kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair yace mutane sun kasance kullun suna tambayan manzon Allah ne game da alheri abinda za su samu alheri wa kuntu as'aluhu ni ko na kasance ni Huzaifa ina tambayar sa an sharri game da sharri makhafata an aqa'a fi dan tsoron makhafata an yudrika dan kada sharri ya riske ni fa qultu sai nace ya rasulullah irin tambayar da yake kire ce ya manzon Allah inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin faja'ana Allahu bi hadha alkhair da muna cikin maguzanci da sharri Allah ya kawo mana wannan addini mai alkhairi fa hal ba'da hadha alkhairi min sharrin to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan alheri ko akwai wani sharri qala nabi yace na'am sharri zai biyo baya fa qultu ni huzaifa sai nace hal ba'da zalika sharri min khairi to bayan wannan sharrin da zai biyo baya ko akwai wani alheri shi ma da zai ƙara biyo baya sai kala sai annabi ya ce na'am nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai akwai wani sharri bayan alheri akwai wani alheri kuma bayan sharri wa fihi dakhal yace amma a cikin shi akwai dakhal shine akwai barna ad-dakhal al-fasad aw al-ikhtilaf akwai matsala ana kwatanta shi da dakhal dakhal al-hadabi hayakin watin abin nan a a a garwashi wuta ko baki wuta sai ya tambaya ce wa qultu wa ma dakhalu nace ya manzo Allah to menene matsalar qala qaumun yasnuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi za a yi wasu mutane yasnuna bi ghairi sunnati suna bin sunnar da ba ta annabi ba kuma suna shiriwa da shirya da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta'rifu minhum wa tunkir za ka ga wani abu ya burge ka wani abu kuma ya baka mishi kasu dai musulmi ne suna yin wani abu zai burge ka wani ya baka mishi sunna wata daban suke bi ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na kada cewa hal ba'da zalika sharri khairi min min sharri to bayan wannan alherin ko akwai wani sharrin qala na'am yace kwarai bayan bayan alheri sai sharri sai kuma alheri mai cakuɗa da matsala to bayan wannan alherin mai cakuɗa da matsala sai kuma sharri kuma again annabi yace du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha za a samu masu kiran mutane zuwa ga kofofin akan kofofin jahannama wato masu kira zuwa ga bid'o'i da bata da barna iri daban-daban wanda duk ya amsa ya biye musu akan wannan barnan to za su wurga shi wata jahannama Allah ka tsaye fa qultu ya rasulullah ina ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifhum lana ka kwatanta mana waɗannan masu kiran mutane zuwa ga bata yadda in mun gansu zamu gane su sai annabi ya ce qaumun na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mutane ne masu irin fatar jikinmu ƴan kabilanmu ƴan garinmu ƴan danginmu ƴan zuriyarmu wa yatakallamuna bi alsinatina masu magana da irin harshenmu qultu sai nace ya rasulullah fa ma tara idza adrakani zalika to ya zan yi ni huzaifa ina samu kaina a wannan zamanin qala annabi yace talzamu jama'atal muslimina wa imamahum kai kokari ka zauna cikin tawagar musulmai ƙarƙashin shugabancin shugabansu faƙultu sai na ce fa'illam ya kullahun jama'a wala imam ni zama musulmai ba su da tarin ba su da tarayya babu shugaba na musulmai kowa zaman kan shi ke irin da ake irin yanzu din nan ƙala fa'ata ziltilkal firaƙi kulliha ka gujirewa duk waɗannan ka bijirewa duk waɗannan ƙungiyoyi ga baki ɗaya su fa'ata ziltilkal firaƙ kullaha ka bijire ma duk waɗannan ƙungiyoyi walau an ta'adda ala asli shajaratin hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala zalika koda kuwa zaka ciji tushen wata bishiya ne ka tsaya a wajen har mutuwa ta riske ka wa an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ra'a min amiri shay'an malan ya kara kawo cewa annabi ya ce wanda ya ga wani abu daga shugabansa yakrahu baya san abun falyasbir to yi hakuri فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية wanda da ya rabu da wato al'ummarsa tsawon ɗani guda ya mutu to mutuwarsa ta zama a cikin maguzanci wa fi riwayatin a wata riwaya ce faqad khalaqa khala'a rabaqatal islam min unqi ya cire dabaibayin musulunci daga wuyarsa wa nabi sayyid malan ya cire ga abu sayyid al-khudri kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza bu'i li khalifataini faqtul al-akhar minhuma idan aka zabi shugabanni guda biyu to a kashe nabiyin wanda yazo ya yadda aka san shugaba bayan an zaba na farko wa an abu bin malik radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala annabi yace khiyaru a'immatikum zababbun shugabanni a cikin ku alladhina tuhibbunahum wadanda kuke kauna wa yuhibbunakum suke kaunarku wa tusalluna alaihim kuna musu addu'a wa yusalluna alaikum suna muku addu'a wa shiraru a'immatikum mutanen banza a cikin shugabanninku alladhina tubghidunahum wanda kuke jin haushinsu wa yubghidunakum su ma suna jin haushinku wa tal'anunahum talakawa na tsire musu wa yal'anunakum su ma suna tsire wa talakawa su ma su ce talakawa nan matsiyata ne kaza maganin su kaza su ma talakawa su ce Allah ya tsire shugaba ne azzalimi ne macuci ne waɗannan su ne mafi sharrin shugabanni fa qulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afala nunabiduhum bisayfi inda zalika to in aka zama haka shugabanni ba ma san su ba su san mu muna zagin su suna zagin mu muna musu mummunan fata su ma suna mana mummunan fata shin ba mai mu fito na fito da su mu dauki makami mu kwace mulkin ba qala sai annabi ya ce la kar ku sake ku yaka ma aqamu fikumus sala matukar ana bari suna bari a tsaye da sallah a cikin ku suna tsaye muku da sallah illa ala man waliya alaihi walin annabi ya ce ku tsaya ku ji wanda duk wani shugaba ke shugabanci a kansa fara'ahu ya ati shay'an min ma'asiyatil lahi yaga wannan shugaba yana aikata wani abu saban Allah shugaba mashayin giya mazinaci dan luwadi mai cinye kudin al'umma wani makareci wani mai rawa a gaban talakawa kowa dai ya tayin abin da ya gana ma shugabanni zalunci babakere sama da fadi san kai duk ga sunan suna wannan saban Allah falyakrahu ma ya ati minal falyakrahu ma ya ati min ma'asiyatillahi to a cikin ranka ka kyamaci wannan abu da shugabanka yake wala yanzu anna yada min dati amma kaka ce ba za ka mishi biyayya ba faqad dallal wannan da hadisan ibnu abdul izini ya kawo su karka ce to ba za mu mishi biyayya ba ba za mu mishi sallah ba in ya magana ba za mu ji ba amma dai a kyamaci abin da yake kar kuma a ce ai abin da yake daidai ne domin wanda yake ganin kuskure a matsayin daidai barnar shi tafi mai kuskuren ba wanda bai jin kyamar barna a zuciyarsa bai da koda mafi karancin imani to zaka a zuciyarka ka ji takeici ka ji damuwa amma ka mishi biyayya malam ibnu abul aziz sai yace faqad dalal kitabu was sunna ala wujubi ta'ati ulil amri qur'ani da sunna sun yi nuni zuwa ga wajibi ne a wa shugabanni biyayya malam ya amuru bi ma'asiya matukar basu ce a saba wa Allah ba fata'ammal qawluhu ta'ala tsaya ka kalla abinda Allah yace atiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum kaifa qala da Allah yace wa atiiur rasula aiwa annabi biyayya walam yaqul wa atiu ulil amri amma wajen ulil amri sai ba a maimaita kalmar da'a ba aka ce da kuma ulil amri li'anna ulil amri la yufraduna bi ta'a dan su ba kadaita su a musu biyayya bari yuqauna fima huwa ta'atun lillahi wa rasuli za a hada biyayya su ne da biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musu biyayya mai cin gashin kanta wa adal fi ila ma'ar rasul amma ya mimita wa atiu tare da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lianna man yuti rasula faqad ata Allah saboda wanda yake annabi biyayya to yawa Allah biyayya ne fa inna rasula la ya'muru bi ghairi ta'ati Allah domin shi annabi baya umarni da sabanin umarnin Allah bal huwa ma'sumun shi an tsare shi daga barna da laifi da kuskure fi zalika game da wannan wa amma ulil amri walil amri faqad ya'muru bi ghairi ta'ati llahi shi ko shugaba yana iya umurta ku da abin da ya saba wa abin da Allah yake so ayi fala yuqa'u a lokacin ba za mu shi baya ba illa fi ma huwa ta'atu lillahi wa rasuli sai abin da yake da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma luzumu ta'ati wa in jaru me yasa aka ce a ci gaba da musu biyayya ko da suna zalunci fali annahu yatarattabu ala al-khuruj min ta'ati min al-mafasid abda'afu ma yahsulu min jawri saboda a dalilin saba musu za a samu ninkin baninkin zalunci fiye da zaluncin da suke yi in ana zaune lafiya da su zaka ake gani in dai kuna so kawai da zaluncin ne to ba zai kawo ta hanyar ku ce bari ku musu fito na fito ba idan kun yi haka babu abin da wannan zai sababa illa ya ƙara harzuka su su ƙara zalunci idan aka ce a fita wa shugaba a zalimi zanga-zanga zai sa a kama a kashe a yanka a ƙona a buga tiya gas da sauransu wanda da kuma duk bai yi wannan ba ko da yana wani zalunci wanda ba wannan ba malam ya ci gaba da cewa fa inna allaha ta'ala yace bal fi sabri ala jawrihim takfiru sayyi'ati idan kuka yi hakuri akan zalunci shugaba to wannan hakurin zai sa a gafarta muku zanubanku wa mudha'afatul ujuri kuma za a ninninka muku ladan ku ya ku ƴan Najeriya ku jonna fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina ba abin da yasa Allah ya saka mana waɗannan mugayen shugabanni sai dan mu muna da mugun aiki barnan mu ce ta ja mana wal jaza'u min jinsil amal dama a ka'ida ana wa kowa sakamako ne da irin aikinsa wannan ka'ida ce sananniya a cikin addinin musulunci idan mutum da tsaye ne za a mushi sakamako na natsu idan mutum dan hayaniya ne a mushi sakamako na yan hayaniya in yi aikin alkhairi a mai sakamako da alkhairi in yi aikin banza a mai sakamako da irin aikin banza khadija aka mata gida aljanna mun karanta mai natsuwa saboda masu ce natsatsiya bilalu aka sai mishi a aljanna zai zama kan ga wajen shiga a tare manzo Allah sai sallama saboda anan ma shi yake akan gaba annabi yana biye da shi shi yake share manzo Allah hanya haka dai aljaza'u min jinsil amal azumi haƙuri ne bawa yake yi ya yi shi baya tunanin ya ci abinci ko ya zo sha'awar saboda tsoron Allah sai Allah ya ce a bada sakamako babu lissafi a bada sakamako shi da kanshi zai bada sakamako babu hannun mala'iku a ciki to duk haka shine aljaza'u min jinsil amal wanda ya kisa a kashe shi wanda yake hannun wani a yanke mishi wanda ya sata a yanke hannun shi shine aljaza'u min jinsil amal to haka ne ma nan wanda suka ki zama su yi abin da ya kamata a matsayinsu na mutane ko al'umma ko ƙasa ko dangi ko wane ne sai Allah ya tsare shugabanni wanda su ma ba su abin da ya kamata malam ya ci gaba da cewa fa alaina abin da yake wajibi akan mu al-ijtihadu fil istighfar mu tsananta mu kokarta mu ta tuba mu ta neman gafara Allah wa tauba da tuba ga Allah wa islahul islah wa islahul amali da kuma gyara ayyukanmu Ƙala ta'ala Allah ya ce ni wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da kaga ya faru da kai na jarabawa to hannunka ne ya ja muku hannunku ne ya ja muku ja Allah wai dan ma Allah yana gafa yana ahuwa akan mafiya abubuwan da a ce Allah zai mana keke da keke tit for tat in mun yi mana da ya zamu kare kenan haka ma wa ya'fu an kathir ya daga mana kafa akan abubuwa da dama kowa ya ɗaya kalli irin kurakurai da laifuka da sakaci da gangancin da kake haka ce za a rama maka irin yadda kake ya za ka zama wataƙila ko na abinci ba za ka samu ba ko lafiya ba za ka samu ina mata mun gano wannan jama'a kalla ka gade ko imu imu mutane in aka ce duk dokar da mutum ya karya a zata mushi me da biyu baya a ce babu babu sauki ba sassauci ba sanayya babu tausayi ko da dokokin hanya ne na road safety kana karya kullum sai an ci taron ka kai dan a taba ko mai mota kullum sai an kwace kudin ka gabaki daya in da ba a rangwame to wai dan ma ana rangwame nan imu imu mutane kenan to balantana kuma Allah wanda shi kuma shine ubangijin rahama da rangwame da tausayi dan Allah yana rangwantawa ne ma jarabtar mu da yake yi ma saboda yana son mu ne maimakon ya bari sai mun je lahira ya kama mu da zunuban ya kona mu to sai mana wata jarabawa a nan duniya sai ta kona mana zanuba ba tare da mu an kona ba kaga a cikin ma kauna ce Allah yake mana wannan ibtila'in da yake mana malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala Allah yace wal awalam ma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da Allah ya jarabce ku da wata jarabawa wadda ku kuma kun yi barna ninki biyu na wannan jarabawa sai Allah sai mutane suna cewa ta ina me muka wa Allah irin wannan magana mutum ce shi bai sa abin da yawa Allah ba wai me ya faru ne sai Allah ya ce ka ce musu qul huwa min indi anfusikum ku ka jawo kanku wannan bala'i wa qala ta'ala Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne abin da ya same ka na sharri kai kake jawo kanka wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubuna haka muke jibuntar da wasu mugaye akan wasu mugayen saboda abin da mutane suke fa idza arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmi al-amir adh-dhalim idan mutane suna so su tsira daga zaluncin shugaba az-zalimi falyatruku dhulma su ma su bazalunci shine kawai amma ba wai kamfe ko jefa ƙura'a ko adawa ko sojojin baka ko zanga-zanga ko tawaye ko yawan posting a facebook da yawan kega ƙirado ana faɗa maganganu rubuce-rubuce editorials sharhi wane ne duk wanda za a yi a yi a gama ina Allah la yi gairu ma bi ƙaunin hatta yi gairu wanda amfuse in dai ana so a samu gyara to shine kowa ya daina abin da yake na zalunci duk abin da ka san kana yi ba daidai ba kawai ka daina a aikinka ne a sana'arka ne tsakaninka da makwabta tsakaninka da iyalai tsakaninka da abokan kasuwanci tsakaninka da waɗanda kuke rayuwa tare da su a cikin harkar rayuwa a addini a noma a kiwo a aikin gwamnati a kome kake yi a sana'arka ka daina zalunci kai ba ka daina cutan kanka kamar cutar iyayenka da ƴaƴanka da makwabtanka da iyalanka da abokan sana'arka ka daina cutar kowa idan da kowa zai haka shikenan zalunci ya kau amma mai ta korafi muna cewa shugabanni ba su kyauta ba azzalimai ne macuta ne kai kuma a san da kake wannan magana kai ma a cikin zalunci kake dumudu ta yi wanda ke ka aiki an ce ka jira mai takwas baka je ba ta yi kana tuka mota wani kana cutar shi ta yi dan kasuwa ne kai kana cutar kwastomominka ta yi kai babban attajiri ne ba ka fi da zakka ta yi kai manomi ne kana ha'inci a cikin harkar duk wani abu da kake yi ta haka ba zai yi mu samu gyara da yadda muke tsanani nan ba malam ya ci gaba da cewa a wa an malik bin dinar to jama'a kun ji wannan maganganun daga al-imamu al-hafiz ibn abul izzi al-hanafi rahimahullah to ga wasu hadisai ila yau ƙari akan waɗancan hadisai waɗanda suke umarni akan biyayya ga shugabanni akwai hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu wanda al-Imam Ahmad da Muslim da Nasa'i suka ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kharaja min min at-ta'ati wa farqa al-jama'a famata mata mitatan jahiliyatan wa man qatala tahta rayatin immiya ko ummiya wanda ya rabu da al'umman musulmai ya je ya fita daga cikinsu ya mutu to ya mutu mutuwan maguzawa wanda ya je yaƙi ƙarƙashin wata tuta ta ko dai ummiya ko immiya da ana karantawa da haka shine abu da ya shafi bata ko son zuciya ko fitina ko jahilci ya je ya shiga cikin wani fitina na wani yaƙi irin yaƙin boko haram ɗin nan ko irin zanga-zanga da ake yi an yi zaɓe ba a yadda ba ko zanga-zangar ba a yadda shugabawa ne sai an dawo da shi ka ji haka kashe kan irin wannan rigima ta banza ko ku tafi abuja ku ce sai an saki wani ba ku yadda ba da aka kama shi ku je ku ta ihu a buga muku ta gas duk wanda ya je mutane irin wannan bala'in jama'a to ya sa abin da daga wa Allah ba hanya ce ta kyau ka je ka mutu akan ta yace yagzabu li asabatin a matsayin yana fushi saboda wasu da yake ƴan uwan shi na jini aw yadu ila asba ko yana kira zuwa ga wannan san zuciya ko kabilanci aw yansuru a asaba ko yana taimakon kabilanci ko ko jahilci fa kutila a kashe shi fa qitluhu jahiliya an kashe shi ne a maguzanci wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wanda ya fito na fito da musulmai yana kashe mutanen kirki da na banza irin da shekarun suke yanzu da su a Maiduguri suna kashe kowa kawai su kashe soja su kashe farar hula su kashe yan sanda su kashe kiristoci musulmai bare bari fulani hausawa kowa suka samu kawai kan mai uwa da wabi a kasuwa da makabarta da coci da ko'ina suna kashe mutane kaga ya girbu barraha wa fajiraha wala ya tahasha min mu'miniha baya taka tsantsan baya tsoron kada ya kashe mumini wala ya fili bi ahadin ahadan bai cika mu mai alƙawari alƙawarin sa falaysa minni wa lastu minhu annabi ce ba da bashi wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad littafin sai muslim da littafin al-imam an-nasai al-mustaba kenan dama shi imamu muslim kamar da na ambata tun farko babu yayi musamman da ya kira shi da suna ko kuma mu ce al-imam an-nawawi a cikin sharhin sa babu yace babu wujubu mulazamati jama'atil muslimina inda zuhuril fitani wa fi kulli halin wa tahrimil khuruji min at-ta'ati wa mufaraqatil jama'a babun da ke bayani akan wajibcin ka zama cikin musulmai lokacin fitina da ma kowane lokaci kuka fita daga cikin musulmai da haramcin yin fito na fito da wajabcin yin da'a da hana fita daga cikin al'ummar musulmai shine ta kawo waɗannan hadisan da muke kokarin kawo su anan har ila daga ibnu abbas in Allah ya kara masa yadda wanda mun ji a baya shine hadisin man kharaja man ra'a min amiri shay'an yakrahu falyasbir wannan mun ji shi a baya ko daga shi ma yana cikin musnad imam ahmad da kuma littafin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya zo a cikin sahih muslim da asnanul kabir ta imamu abubakar al-bayhaqi annabi yake cewa man khala'a yadan min ta'atin laqiya allaha yawmal qiyamati la hujjata wanda ya fito na fito ya daina biyayya ga shugabanni ranar alkiyama zai gamu da Allah ba shi da hujja akan yin wannan kuma mata walaysa fi unqi bai'a mata mitatan jahiliya wanda ya mutu baya wa kowa biyayya ya mutu mutuwar maguzanci wa an arjafa daga wannan mai cikin sai muslim da muslim da sunan al-kubra ta baihaqi da littafin al-mu'jamul kabir na al-imamu abul qasim at-tabarani cewa annabi ya ce man atakum wa amarakum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu duk wanda yazo yana so ya hada kanku ai fito na fito da wani shugaba ya hada ta kungiya ta yan tawaye a kashe shi kawai shi haka a cikin a littafin muslim da al-imam al-bazzar ya rawaito a cikin musnadinsa da al-imam abul qasim at-tabarani a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir da al-imam abubakar ibnu abi asim a cikin kitabus sunna sun rawaito cewa salamatu dan yazida al-ju'fi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ara'aita ya nabiyallahi ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqahu me kake gani ya manzon Allah idan ka samu shugabanni wanda suna cewa mu biya musu haƙoƙinsu suna ansan haraji suna ansan kuɗin wuta da kuɗin ruwa da kuɗin ground rate da kuɗin waye duk abin da ya kamata a basu ana basu su kuma wayamna'una na haƙƙana haƙƙinmu da ke kansu asibiti makaranta tsaron lafiya tattalin arziki makarantun 'ya'yanmu da sauran abubuwan da yake haƙƙinmu mu talakawa ba sa ba mu famata amurna ya kake so mu yi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara da abu sai annabi ya kauda kai thumma sa'alahu ya ƙara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara da abu manzo Allah ya kauda kai thumma sa'alahu fi thariya aw thalitha a tambaya ta biyu ko ta uku fajazabahu al-ash'as bil qais sai wani mutum ya fusgo shi ya wato ya gane wannan ya takura manzo Allah da tambayar da baya son ya magana akan ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce atiu isma'u wa atiu ku ji kuma ku biyayya fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma humbiltum zunubin da suka dauka yana kansu kai ma zunubin da ka dauka yana kanka ya kamata mu gane wannan duka jama'a laifin da shugabanni suke yi za a tambaye su ne su akai ba kai ba kai ka jira naka laifin karka ce to tunda sun ki ba za mu yi ba kamar da muka faɗa ranar mutum ya ƙi biyan kuɗin nefa ya ƙi biyan kuɗin ruwa ya ƙi yin kaza duk abin da ya kamata ya ƙi ya tunka tunanin cewa ai su ma ba sa yin abin da ya kamata to ka fada laifi irin nasu ko kuma aswa min nasu da haka abin da yake a kanka wajibinka kai ka cika wannan wajibi su kuma ka bar su da Allah har ila imam muslim ya rawaito da abu dawuda da baihaqi a cikin sunan ɗinsa da kuma cikin shu'abul iman daga ummu salama Allah ya ƙara da take cewa annabi ya ce innahu sayusta'malu alaikum umara'u za a sa muku wasu shugabanni nan gaba fata'arifuna wa tunkiruna za ku ga abin da zai burge ku game da su mutanen ku ga abin da zai ba ku haushi yau su yi mai kyau gobe su yi mummuna yau ku ja haushi gobe ku ji daɗi yau ku yi tsaki gobe ku yi murna haka za ku ta gani fa man kariha faqad bari'a wanda a cikin ran shi ya ji haushin abin to ya tsira da imaninsa wa man ankara faqad salima wanda ya ce wannan abu fa ba mai kyau bane to ya tsira shi ma walakin marar da yawa ta ba wanda ke cikin matsala irin tasu shine mai fitowa ya ce duk abin da shugaba ya ce daidai ne masu biye mu shugabanni duk abin da suka ga an yi tun da jam'iyyar su ne su ce daidai ne to wannan suna cikin matsala kamar shugabannin qalu ya rasulullah ala nuqatiluhu manzo Allah ba ka bari ko mu yaƙe su ba mu fito na fito da su qala annabi ya ce la kar ku yaƙe su ma sallu matakar suna sallah musulmai ne har ila yau daga Auf ibn Malik a cikin Musnad Imami Ahmad da Tirmidhi da Bazzar ya zo cewa Annabi ya ce khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim mun karanta wannan to a ƙarshe sai ke cewa kila aka ce ya Rasulullah afala nunabiduhum bisayfi bama yi fito na fito da su fa qala la ma aqamu fikum as-sala wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu fa akrihu amalahu ku kyamaci aikin wala tanzaqu yadan min ta'ati kar ku ce ba za ku biya ba daga nafi yace yana ba da labari cewa lokacin da ibnu umar mutanen madina sun yi ma yazid dan muawiya tawaye wanda abin da ya ja waqatul harra to a lokacin da aka ta faru ibnu umar radiyallahu anhu ya tara gaba da ƴaƴan shi da sirkan shi da bayin shi da duk mutanen da ke ƙarshen mulkin ikonsa yace musu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji annabi yana cewa yusabu li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyama duk wanda ya yaudara ranar alkiyama za a kafa mishi tuta ta mai yaudari kun amince da mutum kun zabe shi kun ce shugaban ku ne daga bayan kuka ce ba ku yi to yaudara ce wannan wa inna qad baya ana hadhar rajula Abdullahi dan wani ke cewa mun zabi mutumin nan mun yadda da shi mun mai chaffa ala bai'i rasulillahi wa rasuli bisa chaffar Allah da manzon Allah wa inni la a'lamu ghadaran a'zama min an yubai rajulun ala bai'in bai'in lahi wa rasulihi thumma yunsabu lahu alqital ni ban san yaudarar da ta kai a yadda da mutum a matsayin shugaba karkashin hukuncin Allah da manzon Allah daga baya kuma a zo a ce za a yaki da shi ba wai ni la alamu ahadan minkum khala'ahu kar na sake na ji labarin wani a cikin ku ya shiga cikin wannan fitina wala baya fi hadal amri ko in ji ya shiga ciki yayi mu baya ga yan tawayen nan illa kanatil faisalu bayni wa bayni sai ya zama ba ni ba shi duk wanda ya shiga wannan fitina ba ni ba shi ibnu hajar rahimahullah a cikin fathul bari da yayin sharhi wannan hadisi sai yake cewa wannan hadisi yana nuni zuwa ga wujubu qa'atil imam alladhin aqadat lahu al-bai'a wajibi aiwa shugaban da aka riga aka kulla mishi bai'a wal man'u min al-khuruj alayhi da hana fito na fito da shi walau jara fi hukmihi koda yayi zalunci wa annahu la yankhali'u bil fisq kuma dan ya zama mutumin banza mashayi ko dan giya ko dan wiwi ko dan luwadi ko wani azzalimi wannan kadai bai sa a ce a cire shi haka za a hakura har Allah ya kawo mana canji lagin to jama'a wannan shine position na annabi manzalas annabin Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisai duk wani hadisan ingantattu ne kamar hasken rana jama'a babu ɗaya da cikin su da yake da kura abin da yazo ya faru kamar da zamu zo mu ji shine da aka zo gunta da bikin hadisan sai ya zama wasu ba za su yi dabbakuwa ba a gun mutane sun ki dabbakuwa mutane sun kasa dabbaka hadisan kamar yadda yanzu na san zamu dinga jin wani damuwa a cikin ranmu yanzu duk wannan bala'in kawai sai dai a ce ayi hakuri to annabi ne zai ce ayi hakuri dai daga sai kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hakuri ya kamata kai duk da haka ina so na ambata mana sunayen wasu malamai jama'a waɗanda aka same su da cewa sun auka cikin fitina ta ainihin wato sun shiga cikin tawaye a wani lokaci cikin lokuta zai mana amfani saboda maganar zamu yi a ƙarshe akwai malamai da za mu zo mu ji sunayensu wanda suka shiga cikin wannan fitina ga wasu daga cikinsu wanda a lokaci wani cikin lokuta sun zama kodai masu kira zuwa ga aifito na fito da shugabanni ko kuma masu yi fito na fitar aikace ko kuma da wa'azinsu da karatukansu suna suka shugabanni suna criticizing ɗinsu wanda hakan har yasa aka harzuka aka yi wata rigima wannan tun cikin sabai jama'a an samu ta cikin sabai tarihi ne dole a ambata tawaye da aka fara yi a musulunci shine wanda aka yi na Usman wannan tawaye da gaugau wato wawaye daga Iraki da Sham da Misr suka zo suka haɗu suka yi wanda ƙarshe ya haifar da rasa rayuwar Sayyidina Usman wanda tarihi ne mai matukar bakin ciki da takeici domin har bayan an kashe shi waɗannan mutane suka hana a mai jana'iza sai da gawo shi ta kwana ta wuni har ta fara kumburi cikin dare ko suka saci jiki suka suka mai jana'iza jama'a sayyidina Usman dan Affan karanta tarihin Islam da Ghazi to amma asalin tawayan an samu cikin sahabbai wanda suka dinga criticizing din gwamnatin shi suka dinga fitowa suna sukan lamirin gwamnatin sa a cikin su akwai Aisha radiyallahu anha akwai Talatu dan Ubaydillah akwai Ammar dan Yasir kaga dole manyan su sahabbai ne zaka zaka ga bayan kashe shi sun yi nadama kwarai da gaske domin su suna yi ne a matsayin suna ganin ya yi wani abu da ba haka suke so yi ba kuma suna ganin sun isa su faɗa su ma stakeholders ne domin su dinga faɗa a cikin waɗanda kuma ba kamata su ci ba wanda bai kamata su ci nan ba da suka ji su kuma suka ji ƙwarin gwiwa to a ashe ma za mu yi ta da ƙayan baya su kuma sai suka nasu wautar har da kisa to kaga wannan ya faru aka zo aka sake zamanin ainihin sayyidina ali suka mishi fito na fito khawarija mun karanta labarin anan a cikin al-hikma zamanin Yazid dan Muawiya aka zo aka yi wannan na Harra na Makka wanda na Madina wanda ya jawo an kashe sahabbai sama da mutum 600 mutanen Madina Ansar da su da yayin su aka halatta alfarman Madina kwana uku karanta littafin al-bidaya wa nihaya ibn kathir aka zo aka sake yi ma wato Hajjaj ibn al-ash'as yayi mai shi ma nan an kashe alarammomi malaman hadisi malam fiqh sun ba mutum 50 wanda aka kashe su da wanda hajaji ya musu gulakanci iyaka gulakanci a duniyar nan ya musu rubutu a wuya ai musu tatu a rubuta sunan shi sun zama bayin shi ya musu gulakanci iri daban-daban muslim ibn yasar rahimahullah a kasar basra ya fi daraja fiye da hasanul basri haka malamai suka bada sai da ya shiga wannan fitinar musulunci mutuncin shi zubi aka zo aka yi masu malam halifa abu ja'far masu kafin abu ja'far masu aima yayin shi shine as-safahu akwai al-hasan da muhammad ibrahim da muhammad ibn al-hasan ƴaƴan Hassan dan Ali wannan bayan kuma abinda Husaini yake nan wanda shi kuma akwai rigingimu akan shi ma tawaye ne kuma tawaye ba shi sa nake so na kauda magana akan shi mun shayi magana akai waɗannan Hassan da Muhammad da Ibrahim ibn al-Hassan suka yi ma tawaye masarakunan Bani Abbas wanda aka sa aka je aka kamo su daga Madina da danginsu da da zuriyarsu da surukansu da jikokinsu an taho da mutane sun mutum 200 aka ɗaura hannayensu haka ana jansa a ƙasa masu jansa ɗin suna kan doki tun daga madina har iraki kama ce misali daga zaria zuwa lagos ko daga kaduna zuwa lagos ko daga kano zuwa lagos wataƙila ma ya fi nisa haka kamar kilomita dubu ana jansu haka in za su sha ruwa sai dai a dinga zirara musu rabi na zubewa rabi na shiga bakinsu da aka je da su aka je aka musu gidan yari yadda kaga ana yin tukuba biredi haka aka musu gidan yari ba kofa sai dai za a zira ka an zira ka a mai da tubali a rufe kawai ba sa iya gane lokacin sallah lokacin abin nan sahurin azumi ne ko ana wani wata ba sa iya ganewa sai dai ta hanyar karatun alkur'ani kawai da suke su dinga lissafa to idan tsakanin azar zuwa la'asar zan iya karanta izu kaza sannan su gane lokacin sallah yayi wasun su sai da suka mutu aka fito da gawarsa daga cikin wurin ta riga ma ta riɓe ta zama ƙwarangwalo ne shekara wani ya fi shekara ashirin a ciki sai bayan wani sarki ya zo wani ya zo sai ya tuna da su sai ya ce aje a fasa tunda kowa an mushi nashi ne daban an je an bude sai aka kawai ya riga zama ƙwarangwalo duk mai jawo tawaye mun ji labarin wanda aka yi andalus wanda aka saka dinka kulle su abuguna ana ana jefa su cikin ruwa to an samu malamai za mu zo mu ambace su jama'a abin da sai nake so ne mu ambatan mana waɗannan dan mu gane malamai na iya aika aukawa cikin wannan kuskura in sun auka ba za mu ce abin da suka yi daidai bane sannan kuma ba za mu koya bayan su mu ce ba za kuma mu kyare su mu ce sun zama batattu ko sun zama khawarija ko sun zama yan bid'a yanda wasu kuma aka samu a wannan zamanin su kuma abin da kawai suka tsaya ma kenan sukar wani duk wani malami da ta faɗa wata kalma against wani shugaba sai su ce ya bata a daina sauraron shi a goge littattafan shi a kyamace shi waɗannan wasu wasu wannan wasu wawaye ne a cikin jama'a suke wannan ahlus sunna ne amma wawaye ne ba haka ake mu'amalar ta addini ba za mu ji maganganu daga malamai wanda suka san abin da suke yaki alal misali jama'a akwai malam Muhammad ibn Rashid al-Makhuli al-Khuzai wanda malami ne ya rasu a shekara akwai ta sabani game da shekarar rasuwarsa amma dai shekara ta ɗari da wani abu mutumin garin basara ne an samu daga abu misharin yake cewa la naktubu anhu li'annahu kana yara al-khuruj 'ala al-a'imma haka yake a cikin littafin al-kamil fi du'afa rijal da ibnu adiy da kuma littafin tahzib at-tahzib haka kuma zabi an bata a cikin al-kashif fi ba'd fatman lahu riwaya fi kutub sita yake cewa kana yara saifa malami ne kuma yana da hadisi kuma a cikin al-kutub al-arba'a abu dawuda tirmidhi nasai da ibnu majah haka akwai wani malami wanda ya da hadisi a cikin bukhari mu'allakan a cikin adabul mufrad amin da kuma muslim da al-a'immatul arba'a sun fitar da hadisin da shine al-hasan ibn salih ibn salih rasuwarsa shekara ta 169 ana tuhumar shi da shi'anci amma bawan Allah ne mai bauta kwarai da gaske an ce yahya ibn sa'id al-qattan yana da yana, yana jin haushin sa baya son sa saboda mene saboda ya kasance da gaskiya abin da aka same shi da shi ya daina zuwa sallar juma'a ya ce duk mutane sun zama mutanen banza saboda suna goyon gwamnatoci marasa adalci kuma yana kira zuwa ga ainihin wato a fito na fito da su aka sai aka ce mamalayin haya mutumin nan fakana yusalli bi khushu'in yana sallah da natsuwa yace khushu'un fi nifaqin yace natsuwa ce a cikin munafurci bai gan shi a matsayin komai ba to wannan malamin a da ibnu hajirin ya kawo labarin shi a cikin tazibu tabib sai yake cewa wa qauluhum kana yara saifa ya'ani kana yara khuruj bis saifi ala a'immatil jur yana ganin halaccin ai fito na fito da takobi a yaki sarakuna mugaye azzalimai wa hadha mazhabul lis-salafi qadimun an samu malamai cikin magabata wasu suna da wannan irin fatawa lakin istaqarra al-amru ala tarki zalika amma daga baya aka ce a'a ba kyau a daina limara auhu limara auhu kad afda ila ashadd minhu ko lamara auhu yayin da suka ga fituna fito din ya haifar da abin da ya fi shi tsanani fa fi waqa'atil harra wa waqa'at ibn al-ash'as wa ghayrihima aidatun liman tadabbar yakin harra da na ibn al-ash'as ya ishi mai hankali wa'azi abin da ya biyo baya wa bi hadha ar-ra'yi la yuqdahu fi rajul kaji ibn hajar abin da yake idan ka samu tiya da ra'ayin cewa ana iya yin fito na fito da shugabanni azzalimai to wannan kadai bai isa ya sa a ce ba za a karbi maganarsa ba wannan magana ibn hajar ne jama'a ba wani wawa irin na yanzu ba wannan magana malami ne ibn hajar ne kuma kowa ya san waye shi a malanta yace fa bi mithli hadha ra'ayi la yuqdahu fi rajulin qad thabatat adalatuhu mutumin da ya tabbata cewa mutumin kirki ne malami ne ba a kin karban maganarsa saboda ya taba yin wata magana ko yayi fito na fito da wani shugaba washtahara bil hibzi wal itiqani wal wara' ittani wanda ya tabbai wanda ya shahara da hadda da gogewa da takazantsan yace wal hasanu ma zalika lam yakhruj ala ahadi tare da cewa bai fito bai yi kowa ta waye a aikace ba wa amma tarkul juma'a fa fi jumlati ra'ayihi barin sallar juma'a kuma na daga cikin ayoyin shi da aka san shi da su cewa Allah yusalliya khalfa fasikin bai sallah bayan mutumin banza wala yusalli wilayatul imamil fasik kuma baya ganin shugabancin sarki wanda yake mutumin banza da haka duk sarakunan lokacin a ganin shi mutanen banza ne suke limancin juma'a yare da sallar juma'a kaji wannan akwai Muhammad ibn Ziyad al-Alhani wanda Bukhari da al-Arba'a sun fitar da hadisin sa Bukhari banda muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i da ibnu maza sun fitar da hadisin muhammad ibnu ziyad al-alhani abu sufyana al-hims a cikin littafin tadhhibu tahdhib al-kamal na ai safiyuddin ahmad ibnu muhammad al-khadriji al-ansari yake cewa abu zur'a ya ce sun dena karbar riwayarsa saboda mene saboda kana yaral khuruj ala al-a'imma inji abu zur'a ke amma kaji bukhari ya fitar da hadisinsa akwai malam Dawud ibn al-Husayn Abu Sulaiman al-Umawi wanda wannan ya daga cikin rijalul a'immati sitta hadisi shi na cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sunan shi Dawud ibn al-Husayn Abu Sulaiman al-Umawi maulahum al-Madini Ibn Hibban yake cewa kana yaral khuruja kamar yadda Zahabi ya kawo cikin Sirr alamin Nubala tare da cewa yana da riwaya da ba a karɓa daga ikirma amma riwaya sana cikin bukhari da muslim haka nan babban malami sufyan ibn sa'id ibn masruq ne thauri sufyan thauri da kake ji imamun min al-a'imma ko kuma kamar da suka ce ahadul a'lami ilman wa zuhudan wa taqwa kamar da zage mishi kirari wannan malamin aka ce kana sufyan ra'asan fi zuhudi ra'asan fi ta'alluhi ra'asan fil khawfi min allahi jagora ne a wajen zuhudu da komawa ga Allah da tsoron Allah ra'asan fil hifzi ra'asan fi ma'rifatil athari ra'asan fil fiqhi la yakhafu fillahi lawmata la'im jazabi ce baya jin tsoron kowa akan harkar Allah sai zabi yace wa tusira lahu ghairu mas'alatin ijtihada fiha ana kauda kai akan mas'aloli da yayi ijtihadi yayi kuskure wa fi tashayyu'un yasirun yana da tashayyu'anci kankani wa kana yusallifu bi ali ya kasance yazo yace abubakar khalifa ne umar khalifa ne to daga nan sai ali yake sakawa shi ne huwa amma alamar habi baladihi aidan fil nabi zabi yace kuma ya yana shan abun maye a bisa mazhabin mutanen garin shi ɗan kufa zabi ya ci gaba da cewa wa yuqalu raja'a an kulli zalika an ce duk wannan abun ya tuba wa kana yunkiru alal muluki yana wa sarakuna karan tsaye wala yaral khuruja aslan duk da yana ganin bai dace a musu fito na fito ba amma suka yi magana ko suka aikata abin da bai ga yaga bai dace ba zai zo kan mumbarin shi kace kace da su wannan abin shine irin su mal albani da su mal jafar suka da yi ba ka bane to kaji wani babban malami shi ma yana yi al-imam sufyan al-thawri ya rasu shekara 161 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tarihi a cikin sura al-amin nubala ya rasu a watan sha'ban an ba na manta amma wannan abun da yayi kuskure ne sai dai bai sa a ce bar a tade mai kafa a ci mutuncin shi a lalatar da nagartarsa a ce mutum banza bane ba wanda ya taba wannan tunanin haka imranul qattar wanda yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a abu abul awami al-ammi shi ma ya kasance yana da irin wannan ra'ayi to sannan akwai wasu waɗanda alal misali abu hanifa jama'a al-imamu abu hanifa ta annoman ibn thabit rahimahullah wanda ya shekara ta 150 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mubarak wani mutum na zaune a gurinsa sai aka ce Abu Hanifa ya kasance murji'i ne yana ganin yarar saifa ibn mubarak bai musu wannan ba ya yarda ke haka yazo a cikin kitabu sunna na imam ahmad ibn hanbal an ba da labari cewa abu hanifa ya kasance yana da ra'ayi shi ma na ai fito na fito da shugabanni riwayoyin suna nan birjik a cikin littafin tarihi madinatu salam na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi ya ruwaito su hasali ba sanda aka samu sun yi fito na fito jikokin manzo Allah sallallahu alaihi suke fito na fito da banu abunul abbas abu hanifa ya dinga tara kudade yana aika musu da taimako a sake ta bayan fage ba wanda ya taba tsine mai albarka kuskure ne abun ne Allah ya gafarta mishi akwai malam abdullahi ibnu farrukh shi ma yana da hadisi a cikin suna abi dawuda asalin shi mutumin kasar iraki ne sorry kasar misra ne ya zo na kasar iraki shi ma ya kasance akan irin wannan tafarkin yake har ma idan ya zo aka ce an yi mutuwa an yi zo jana'iza idan aka ce wannan ayi mai bin bayan gwamnati ne wato dan jami'a gwamnati ne sai fita baya shiga cikin sallar jana'iza sai ce munafiki baya faɗan gaskiya haka ce ga wani malami wanda yake cewa abu sarakuna a hankali kada a mustawaye da ya zo aka ce jana'iza irin ta wannan ne sai ce munafiki ba zai mai sallah ba zai shiga sallar shi waɗannan jama'a waɗannan kawai misalai ne wanda kawai na iya tuno su jama'a ko na iya duba su a gurguje haka cewa wane kaza wane kaza wane kaza amma duk da ya saba mu'amala da siyar na malamai zai ga abu da yawa a cikin wannan to jama'a kun ji wannan abu na gaba shine mu tsaya mu kalla da kyau babu shakka al'ummar musulunci ta samu kanta a cikin dimuwa mai yawa akan maganar legitimacy na yiwuwar ko dai a wasara kuna tawaye ko kuma a musu biyayya ko ma yaya an samu bambance-bambancen ra'ayoyi an samu maganganu an samu fitintunu to akwai wata khulasa ta bayani wanda ina fata insha Allah a darasin zami na gaba zan zo da kofi kowa ya samu koda mun karanta wani bangare za ta yi mana summary din gaba ɗaya mas'alar da yadda abin yake a da da kuma ya aka yi yanzu abin da ya rikice idan ba ba shugabancin musulunci bane ba shugabancin watin halifanci bane shin har yanzu waɗannan shugabannin suna da wannan hurumin ko ba su da shi ko kuwa ba su da wannan hurumin za ka ji magana har daga allama bin bas me suka fada a kai jama'a da kuma me zai zama maslaha ga al'umma da kuma a haffu dararai mafi karancin fitina ko mafi karancin barna me ya kamata a yi da kuma ya za ka yi ka mu'amalanci wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan imuwa ko irin wannan fitina al'ummar musulunci ta shiga cikin wannan imuwa sannan wanda ma suke ganin cewa ya halasta a yau shugaba ta waye za su zaka ji sharɗin da suka kafa har aka waye gari tawaye da rashin tawaye ya zama alamar da ake gane ƙungiyoyi khawarija da mu'tazila ana gane su da cewa su yana cikin aƙidar su yin fito na fito dan a cikin aƙidar mu'tazila guda biyar akwai al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wannan ita ce suke shigar da karkashin ta tawaye da fito na fito wa shugabanni agun khawarija ko dama duk shugaban da yayi wani abu wanda ba daidai ba a ganin su ya kafirta wajibi ne a kaune shi to sai zama da haka ake gane su ana kuma gane ahlus sunna su kuma da cewa suna biyayya ga shugabanni iya iya wasu sana aka samu ahlus sunna wanda suka yi guluwi su kuma suna ganin ko da shugaba yayi umarni da abin da yake maras kyau ne ana ji ana gani to abu kawai wannan su ake cewa murji'a yana daga cikin halayensu ko kuma take-taken su aka samu kuma a cikin ahlus sunna ha ila yau mutane waɗanda su kuma ba sa fito na fito da shugabanni amma suna suka su a maganganun su idan sun ga abin da bai dace ba suna magana akai wannan galibi su zaka malami suna ce musu qa'adatul khawarij wato wanda a cikin maganganun su yana iya a samu abin da zai sa wani ya zugu ya an ziga shi an ya an tunzura shi a takeice jama'a malaman musulunci sun yi maganganu na farko cewa shi da wannan saɓanin yana tsayuwa ne akan ƙa'idoji kamar haka shugaba kala uku ne akwai musulmi adili ko kuma a samu musulmi azzalim ko kuma shugaba kafiri adil da ake shugabannin ba su wuce ɗayan uku ɗin nan ko dai zama shugabanku musulmi ne mai adalci ko shugabanku musulmi ne mai zalunci ko shugabanku musulmi ne kafiri ne gaba gida to idan shugaba musulmi ne wanda ke da shari'ar Allah yake adalci to wannan babu makawa wajibi ne a mushi biyayya da ittifakin malamai ko da kuwa an samu cewa wani abu daga cikin sharuɗan bai'a ba su tabbata ba gare shi da zaran an ce shine shugaba kama a ce kwacewa ya ji mulki in ya mallaki shugabancin wajibi ne a mai da'a dole a biyayya ga iya abin da aka same shi da shi to wannan shine kaida da manzo Allah ya sanya musu kamar da ubadan dan sami yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ati fil usri wal yusri mun karanta shi a baya wal manshati wal makrih wa ala atharatina alaina mu annabi baya akan cewa za mu ji za mu yi da'a a cikin wahala da sauki muna so ba ma so da kuma muna ji muna gani an mana san kai an mana san zuciya wa'ala Allah nunazi al'amura ahalam kuma cewa ba za mu yi jayayya da waɗanda suke riƙe da shugabanci ba illa an taro kufran bawahan annabi ce sai kun ga kafirci ƙuru-ƙuru inda kun minan lahi fihi burhanu kuna da hujja ku ce wannan shugaban yanzu kafiri ne ko ba ku ne kawai ɗaiɗaiwan mutane za ku ce kafiri ba ne a malaman zamanin limamai masana sai da cewa shugaba kaza ya zama kafiri da haka babu biyayya tsakaninmu da shi to anan ma kuma sai in an ga bayan kafircin muna da ƙarfin da za mu iya fito na fito da shi mu kai ga nasara akwai marin jayin zaton za mu iya samun nasara to sannan ya halasta a ce bari a fito na fito da shi amma ba haka bai halasta ba na ɗaya da kenan na biyu shugaba azzalimi to anan ne aka samu saɓani tsakankanin malamai cewa ko dai a mishi biyayya ko kar a mishi biyayya khawarija da mu'tazila su kai tsaye suke cewa babu biyayya da gaske ban karanta mana maganan ibnu abil hadidi al-mu'tazili mai sharhin nahjul balaga da yake cewa wa inda ashabina anna al-khuruj ala a'immatil juri wajib yace a gunsu su mu'tazila fito na fito da shugabanni azalimai wajibi ne kaji wa inda ashabina aidan anna al-fasika al-mutaghallibu bighairi shubhatin yu'tamadu ya'tamidu alaiha la yajuzu an yunsara ala man ya kharuju alai a gurinmu kuma shugaba wanda yake fasiki ya rike mulki amma fasiki ne to bai kamata a taimake shi akan mai mushi tawaye ba idan aka samu wannan mushi tawaye to haramun ne ku gobe bayan shugaban a ruguza wancan dan tawaye ba gobe baya wannan mutazila kenan ba jama'a ba ahli sunna ba yace yace wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wajibi ne ayi amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shi suke nufi da wannan bal yajibu an yunsara al kharijun alayhi en tawaye su ga taimaka wa in kanu dallina fi aqidatin ko da bata tune ko da misali yan kalakatu ne yan boko haram ne yan shi'a ne suka tuka sai tawaye ma wani shugaba wanda azalimi wajibi ne wai a taya su kaza aqidan khawarij kenan mu'tazila kenan yace wa in kanu dallina fi aqidatin itaqaduha bi shubhatin diniyatin dakhalat alaihim dan wata shubha ta addini ta shiga gare su kamar da in shi a suke akai ko makamantan su li'annahum a'adanu minhu domin sun fishi nagarta wa aqrabu ila al-haqqi sun fishi kusa da gaskiya a cewar mu'tazila kenan wa qad wafaqa ba'd ulama'i sunna al-khawarij wal mu'tazila fi dalika an samu malaman musulunci da suka dace da khawarija da da mu'tazila akan wannan daga cikin su akwai wani imamul haramaini ibnu juwayni mai littafin alwarakat ga abin da yake fada a cikin littafin al'irshad ya ce wa idha jara walil waƙaci ya anil hakim wa zahara zulmuhu wa gashmuhu wa lam yar'awi amma zujira an su'i sani'ihi bil qawli haka samu wani shugaba azzalimi zalunci shi ya bayyana baba kenan shi ya bayyana ya ki daina abin da aka dinga mishi nasiha akai da baka فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ya kamata shugabanni da malamai su hada kai a jami'a kunne walau bi shahril asliha ko da za a fidda makami ne wa nasbil hurubi a yake shi kaga wannan malami ne na na musulunci ba ba mutazili bane amma kaji magana shi haka ibnu hazm a cikin al-fisal bil filmin wal ahwa'i wanda ya gabin da yake cewa yace wal wajibu in waqa shay'un min al-juri wa in kalla abin da yake wajibi in ka samu shugaba da zalunci ko dan kadan ne irin magana ibn azmi ka san da bacci da bai yace an yu kallama al imam fi zalika wa yumna abin abin shi magana a jami'a kunni a ce yana fa inimta na in ya bari wa raja al haqqa ya kuma kan gaskiya wa azana ya saurara lil qaudi aka fitar da haƙƙin mutane akan shi min al bashara aw min al a'da'i daga talakawa ko wato ƴan majalisarsa wal iqamati haddin zina ya bari ana tada ana ana tsaida haddin zina wal qazafi da haddin qazafi wa wal khamri alaihi aka tsayan mishi da irin wannan haddin idan yayi shi fala sabila ila khalqi khalqi ba za a cire shi ba wa huwa imamu kama kana la yahillu khalqu shi shugaba ne kamar yadda yake tan asali wato shugaba ya wani laifi wanda ya halarta ma ya ya taba wata doka Allah ba immunity za a mishi haddi na kazabi ko shan giya ko zina kuma a bashi a shugabancin shi fa in imtana min infadi shay'in min hadhihi alwajibati alayhi wa lam yuraja in yake bari a tsaye da wannan haddin kuma yake daina wannan fasikancin wajaba khalquhu wajibi ne a cire shi wa iqamatu ghairihi mimman yaqumu bil haqqi a cire shi a sa wani da kauli ta'ala saboda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kaji magana ibn hazm yace wala yatudu tadi shay'in min wajibati shar'i wani abu ne shafi shari'a bai kamata ai wasa da shi ba wannan shari'a ce ta'awanu alal birri wat taqwa to ya shafi talaka da shugaba duka wanda ayi mushi kaji wannan ra'ayin malaman mu'tazila da khawarija da wanda suka goyi bayan su a cikin malamai na ahlus sunna wanda ba khawarija ba ka cika guda biyu daga cikinsu in ka dinga bi za ka samu irinsu malaman da suka ce a'a kar ai haka suka kafa hujja da daukacin ayoyi da hadisan da muka faɗa a baya da ire-irensu wanda kuma hujjar su tafi ƙarfi akan hujjar ibnu hazmin da ire-irensa kaga shi yayi aiki ne da umumi su ko sun kawo maganganu suka yi magana kai tsaye akan waɗannan mas'aloli waɗanda suka shafi ainihin wato a a abin nan wato suka shafi shugabanci ɗin har ila yau waɗanda suke cewa sai an yi tawaye sun kafa hujja da hadisai da ayoyi musamman ayoyin alkur'ani kamar irin faɗin Allah cewa la yanalu ahadi zalimina a cikin suratul hujurat kenan da irin suratul baqara kai ko da irin faqatilu faqatil lati tabghi hatta tafiya ila amri Allah shine cikin suratul hujurat ko da kuma hadisan irin labata li makhluqin fi masitul khaliq wanda ke cikin muslim inna wata'atu fi ma'rufin da irin hadisin alal mar'il muslimi sabwa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'asiya fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a to ba tsaya iya nan ba sai suka ce to ba wai zan kiji yaki biyayya bane a zai ma yi fito na fito da shugabannin da jama'a kun ji wannan Allah ya kimu darasi na gaba zan zo mana da kofin wannan summary din don kowa ya je bi shi a hankali yayi summarizing mas'alar gaba kida har zuwa abin da zai tattauna mana akan a zamanin nan da muke rayuwa ya ya kamata mu yi kuma ina so ne mutane ishara zuwa ga cewa su koma mu'awwalat na littattafai da suke magana musamman akan aqidoji irin littafin sharh usul itiqadi ahli sunna wal jamaa na hibatullahi lalakai irin as-sunna ta ibnu abi asim irin littafin ibanatul kubra ta ibnu babba irin littafin ibnu abul izz din can da makamantansu da littafin ibnu taymiya zamu kawo maka garin shi anan insha Allah wanda suka yi magana akan waɗannan masaloli dan kajiya ya suke gashi karatu ya yayi tsawo mana mun so a ce wannan tattaunawa ba ta tsayi haka ba to nayi iyayi na daga cewa ya ra'ayi ne su muradin dinta wannan shine irin abin da nake ganin zai zama mata samari insha Allah amma in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ƙara tattaunawa ne wanda ba za ta dauki tsawon lokaci haka ba sai kuma mu ci gaba da karatun mu a inda muka kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah